أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uh, masu kallonmu da sauraronmu a uh, wannan lokaci mun dawo kan karatunmu na tafsiri na masallacin Musa Zone 5 Abuja da muke gabatarwa wanda yau muna tara ga watan Ramadan hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan biyar mai ladiyar annabi isa alaihi salam dubu biyu da ishirin in ba manta ba muna cikin karatunmu na tafsirin suratul hujurat inda muka kwana akan aya ta biyar a jiya yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a cikin wannan sura akan aya ta shida da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وبنجي سبحانه وتعالى yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala in ja'akum fasiqun bi naba'in idan mutumin banza wato fasiki ja'akum yazo muku bi naba'in da wani babban labari fata bayyanu to ku bincika ma'ana ku tabbatar da gaskiyar labarin ko rashin kasancewan wannan labarin a matsayin gaskiya an tusibu qauman saboda dalili kar ku je ku fada wa qauman waɗansu mutane bi jahalatin a cikin rashin sani ya zama ya kawo labarin da ba gaskiya ba kun je kun fada wa mutane akan rashin sani bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku wayi gari bisa wannan dalilin a kan abin da kuka aikata na fadawa wasu bisa rashin sani ku waye gari kuna masu nadama wato wannan ayar ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana karantar da mu yana koya mana yadda za mu wato tathabbut za mu yi bincike mu tabayyun wato cikin dukkan labaran da wani mutum wanda yake majhulul hali ya zo mana da shi cikin abin da yake a labari na wani ko labari na waɗansu saboda mene saboda kar mu yi gini a kan zato cikin abin da za mu zo mu faɗawa al'umma ko mu faɗawa wani mu zarge shi ko mu je mu aikata abin da ba haka ba daga baya kuma gaskiya ta zo ta bayyana ya zama an yi a nadama kuma ta biyo baya wannan ayar kamar yadda malaman hadisi suka kawo an kawo hadisai da yawa waɗanda suke nuna sababin nuzul na wannan ayar hadisi mafi ƙarfi kamar yadda ibn kathir ya kawo hadisi mafi inganci shine wanda ya zo cikin musnadu al-imam ahmad shine hadisin walidi ibn uqba ibn abi mu'aytin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aike shi wajen kabilan banil mustalik domin ya karbo zakka a wurinsu da ya tafi wurinsu ya karbo zakka wasu hadisan sun nuna cewa da ya tafi wajen karbo zakkan Uh, ya zama dama kafin wannan lokacin akwai ɗan saɓani tsakanin shi da su waɗannan banin mustalik ɗin saboda haka su kuma labari ya riga ya iske su cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai turo zuwa lokaci kaza za a zo wurin su wato sa'insa wakilinsa zai zo domin karɓan zakka to da wannan lokacin yayi a mutanen nan suka fito domin taron wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ma an ce uh, suna tunanin manzon Allah sassan da kanshi ne ya taho musu suka fito domin taronsa sun taho to shi ya taho ya kamo hanya ma'ana ya zo kusa da kusa da inda wannan kabila suke unguwarsu ko garinsu a sai ya samu su kuma sun fito da yawa saboda haka sai ya tsorata da ya tsorata sai ya juya ya koma da ya koma madina sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai ya je karɓar zakka mutanen nan ba su bashi zakka ba ƙarshe ma sun fito suna so su kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya fara shawarwarin cewa to kenan mutanen nan alƙawarceceniyan da aka yi da su abin da aka ajiye da su na ahadi na alƙawarin Allah da manzan Allah mutanen nan sun saba saboda haka za a yaƙe su sun da sun hana zakka to ana haka sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin a wata riwaya a cewa shi shugaban mutanen ne shugaban su wannan kabila ne ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta da ya zo ya musulunta a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce manzon Allah sallallahu to zan isar da sakonka wurin mutane na sannan kuma in na isa wurin mutane na bayan haka zan isan masu da sakonka na cewa masu arzikin ciki su ba da zakka in sun bada ya rasulullahi musa lokaci da zaka aika dan sakonka ya karbi wannan sakon zakka din idan mun tattara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa shi shugaban wannan kabila ya faɗi lokacin da yake ganin za a je a karbi zakkan sai ya sa lokaci da kanshi ya ce rasulullahi kamar lokaci kaza ina ganin in aka tura wanda zai karbo zakkan nan kamar daidai lokaci kaza yayi to da wannan lokacin yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai tura a lokacin ba har ya zama su mutanen sun ga shiru shi shugaban ya sake turo wakili ko wakilai manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce to ana nan zuwa ya sa lokaci da kan shi to da lokacin yayi sai ya tura shi uquba shi walidi ibn uquba ibn abi mu'aidin manzala sallallahu alaihi sallama sai ya tura shi da ya tafi wajen mutanen nan a wata riwayan an ce ya je ya ma isa garin a wasu riwayoyin an ce bai isa garin ba ya ji tsoro kamar yadda muka faɗa a baya ya dawo da ya zo maimakon ya faɗi ainihin asalin abin da ya faru cewa tsorata ya ko kuma ya ga mutanen sun fito ya ji tsoro sai ce ya rasulullahi mutanen nan sun ibada zakkan nan bal ma sun nemi su kashe ni sun nemi su yaƙe ni to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shawarwarin yadda za a zo a yaƙi waɗannan mutanen saboda sun ƙi ba da zakka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a'a a yi bincike a tura a bincika a tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ma kai ga turawa ba sai ga shi shugaban wannan kabila da mutanensa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu yace na tura dan sako na domin ya karbo zakka daga wurin ku ba ku ba da zakkar ba bal ma kun fito da niyan za ku yake shi a shugaban wannan kabila ya ce ya rasulullahi wallahi ba a yi haka ba ban gan shi ba ban ji labarin shi ba kuma ban san da zuwan shi ba manzala sallallahu ya kirawo shi wannan shi wannan walid ibn uqba ibn abi mu'ayyim ya tambaye shi yace ka zo ka ce mun mutanen nan sun yaƙe ka sun hada zakkan nan sai ya ce rasulullahi ai kaji kaji abin da ya faru tsorata nayi saboda haka da na tsorata ne shikenan sai sai na sai na zaci ko za su yaƙe ni ne to shine sai ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka dai kamar yadda aka faɗa wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala yana koya mana yadda za mu yi bincike kar mu gini akan kaulin wani mutum wanda ya yi akan waɗansu mutane musamman mutumin da ya zama malaman hadisi suna cewa musamman mutumin da ya zama majhulil hali ne ko da yake malaman hadisi a bisa gini a wannan ayar suna da saɓani wasu malaman hadisi suna ganin saboda wannan ayar to ba za a karɓi riwayar hadisin mutumin da yake majhuli bane ma'ana ba a san shi ba saboda in ja'akum fasiqun bi naba'in wasu malaman hadisi suka ce a'a dan mutum ya zama majhuli matukar ba a samu wani tuhuma a gare shi ba wanda zai zama a jar tare da shi za a iya karɓa tun da ai ayar ba tana magana akan abin da ya shafi karɓan karatu bane tana magana akan abin da ya shafi labarin waɗansu mutane ne in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin saboda haka dai a takaice wannan shine abin da wannan ayar ta nunar da mu cewa kar mu yi gaggawa cikin aukawa waɗansu mutane mu bi a hankali har mu samu a tabbaci saboda at-tathabbut min Allah wal ujlatu min ash-shaytan ko ko kuma at-ta'anni min Allah wal ujlatu min ash-shaytan kaman yanda yazo a hadisin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo a hadisi kaman yanda Maulana Sheikhul Islam radiyallahu anhu wa arda ya kawo cikin fi abin ya kawo cikin tafsirin shi wanda aka hada tafsirin ya zama shine fi riyadut tafsir wanda dai mun san shi sanannen tafsirin Sheikhul Islam radiyallahu anhu cewa shi wannan walidi ibn uqba ibn abi mu'aidin din wanda ubangiji madaukakin sarki ya ambace shi da fasik anan in ja'akum fasiqun kaga Allah madaukakin sarki ya riga ya buga masa stamping fasik in ja'akum fasiqun idan wani wanda ba mutumin kirki ba mutumin banza ya zo maku da wani labari to ku bincika labarin dan kar ku zo ku fada wa mutane cikin rashin sani daga baya ku zo ku yi nadama to an ce shi wannan wannan mutum daga baya lokacin kilafan sayyidina Usman radiyallahu anhu ya dawo da shi saboda ya bar Madina daga baya ya bar Madina ya koma wani gari da zama daga baya lokacin da sayyidina Usman ya zama khalifa na musulmi sayyidina Usman ya cire ya cire wanda yake khalifa a wanda yake khalifa a Kufa a abin da sai ya nada sai ya naɗa shi wannan walidu ibn uqba ibn abi mu'aidin din da ya naɗa shi a matsayin shine kaman gwamnansa a wurin to sai ya zama tunda Allah madaukakin sarki kuma ya riga ya buga mai stamfin cewa a shi ba mutumin kirki bane to wannan abin zai ci gaba da binsa saboda haka da ya naɗa shi kaman yanda malamai suka rawaito cewa ya naɗa shi ne kaman yanda ake faɗin cewa sayyidina Usman ya naɗa da yawa daga cikin ƴan uwansa ma'ana danginsa na jini a lokacin da ya zama khalifa to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin wa'inda ya naɗa kuma ba a yi sa'an naɗa shi ba bayan an naɗa shi ya zama jagora ya zo yana ba da sallan asubahi a wani a wani dare a wata asuba yana ba da sallan asubahi sai da ya raka'a biyu ya zauna da ya raka'a biyu ya zauna maimakon ya sallama sai ya miƙe ya ƙara raka'a biyu da ya ƙaro raka'a biyu a sallan asuba ta zama hudu kenan da ya sallama sai ya juyo ashe lokacin ya riga ya sha giya ne ya bugu sai yake cewa mutanen shi kun ga nayi raka'a hudu ko a hudun ma in kuna so sai in ƙara muku ni ba damuwa ta bane to anan ne sai suka gane cewa ba kuskure bane cewa yana buge ne ma'ana sakran ne yana buge kamar yadda hikayan ta zo cikin siyarwa alamin nubala imamu zahabi ya kawo a cikin a cikin kissan shi wannan sahabin abin da ya faru da shi saboda aka aka kawo karar shi wurin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yasa aka zo da shi ya masa bulala na wannan shan giyar da ya kuma ya tuɓe shi wanda dai ƙarshen rayuwar shi duka dai ana an rawaito munanan abubuwa marasa daɗi a tarihin rayuwarsa har saɓanin shi da sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda duka dai Shehu radiyallahu anhu ya kawo cikin firiyatu tafsir sannan kuma kamar yadda na faɗa Imam Zahabi ya kawo kissan shi a cikin siyaru a alamin nubala واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ubangiji madaukakin sarki yace wa alamu yace ku yi sani ya ku sahabbai ku yi sani ya ku muminai wa alamu ku yi sani annafikum rasulullah cewa a cikin ku akwai rasulullahi wato akwai manzan Allah wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake mawahayi wanda yake magana da Allah subhanahu wa ta'ala mubasharatan wanda yake karɓan saƙon Allah Jibril yake kawo masa wa innaka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin wato wanda yake magana da Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye cikin kowane irin saƙo wanda ya shafe ku ko wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim saboda haka wa'lamu ku yi sani annabikum rasulullah cewa ku kiyaye duk abin da za ku yi ku sani cewa akwai wakilin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ku shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ibn kathirin a cikin tafsirin nan yace wato ibn kathirin abul fida yace ma'anan wa'lamu annabikum rasulullahi ku yi sani cewa a cikin ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan saboda haka ku girmama shi a zahiri da ba'ini shine wa waqiruhu shine fa azzimuhu wa waqiruhu wato dai kaman kaman yanda aka faɗa a baya cewa in muka duba tanasub na tsakanin surorin da suke jere wa'annan surorin fathi da hujurat zamu ga yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu a suratul fatih kenan da aka fito li tu'minu billahi wanda wannan ayar har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah madaukakin sarki ya wannan umarnin da Allah yayi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin umarnin cewa li tu'minu billahi ya sallahi ku yi da kai da dukkan waɗanda za ka isan ma da saƙo ku yi imani don ku yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah litunula rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sannan ku ga girman shi ƙarshen ganin girma sannan kuma ku masa dukkan ladabi da girmamawa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu to shine ibnu kathirin yace nan ma faɗin Allah maɗaukakin sarki wa alamu anna fikum rasulallah ku yi sani cewa a cikin ku akwai manzan Allah ai ku girmama shi ku ga girman shi zahiran wa baɗinan sannan kuma ku yi ladabi tare da shi sannan ku jayu zuwa dukkan abin da umarninsa ya zo ciki kuma ku hannu daga dukkan abubuwan da ya hana don maslahan zaman don maslahar kanku da kanku domin Allah maɗaukakin sarki ya aiko muku shi don ya zama rahmatan lakum ko ko rahmatan alaikum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ko kuma fadin Allah madaukakin sarki laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum ko min anfasikum azizun alaihi ma anittum azizun alaihi ma anittum wa alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum Allah madaukakin sarki yace law yuti'ukum wannan annabin da zai biye maku fi kathirin min al-amri a cikin da yawa daga cikin al'amuran da kuke bujurowa da shi wanda kafin Allah da manzan Allah kan manta dama a baya farkon sura Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha to law yudiukum fi kathirin min al-amri la'anittum Allah maɗaukakin sarki ya ce da yawan abubuwan da kuke zowa da shi da manzan Allah sallallahu alaihi zai biye muku to a cikin da yawan al'amura la'anittum Allah maɗaukakin sarki ya ce to wallahi da kun wahala ma'ana da kun jefa kanku cikin wahalan da ba za cikin wahalan da ba za ku iya fita ba ma'ana duk abin da ya zo maku manzala sa san ya biye maku ya biyar da kuke so ko idan muka yi duba a hadisin mutum uku waɗanda suka je gidan iyalin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye sayyidina ali da wasu cikin sahabbai suka tambayi iyalin manzala sallallahu alaihi cewa su wassafa musu ya ibadan shi take a cikin wuni da kwana iyalin manzala sallallahu suka ce musu manzala sallallahu mutum ne mai wuni azumi mai kwana sallah to da suka fito waɗannan mutum uku a kofar gida suka tsaya sai suka yi shawara sai ɗaya daga cikin su yace to kaga manzala sallallahu alaihi da kanshi fa kenan wanda Allah madaukakin sarki ya yafe ma komai da komai inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima hakan kuma yana kwana azumi yana wuni azumi yana kwana sallah to ina ga mu saboda haka ɗaya daga cikin su yace shi daga wannan lokacin kullum wuni azumi ba zai ƙara yankewa ba ɗaya ce shi kuma daga wannan lokacin kullum ƙiyamun laili ba zai ƙara dainawa ba ɗaya kuma sai ya ce shi kuma daga yanzu batun aure an gama saboda haka zai je ya zauna haka ba batun aure zai zai ta'azzub kenan to manzala sallallahu alaihi sai Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ko dai ya sanar da shi ya taho ya ji su ko kuma Allah madaukakin sarki ya sanar da shi cewa ga ga ga ga abin da waɗannan mutanen suke so su faɗa na guluwi cikin bin sunnarsa da ya fito sai ya ce to kun ga kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza to ku sani ni ne annabin ku da Allah madaukakin sarki ya aiko ni kuma da ni za ku yi koyi saboda haka ku sani nakan yi qiyamul laili wataran nakan yi bacci nakan yi azumi wataran nakan sha nakan je ma iyali wataran nakan bari saboda haka alaikum bi sunnati kamar ragiba an sunnati fa laysa minni saboda haka dai wannan ya nuna mene wannan ya nuna cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jin tausayin mu yana daidaita mu cikin duk abin da zai zama wahala ne a gare mu ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da mu to manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shi rahmatan ne gare mu saboda haka ba zai yadda mu fada cikin wannan abin ba law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka akan kawunan mu ma sallallahu alaihi wa sallama ya fi mana ya fi mana akan kawunan mu saboda haka dole mu kaddamar da shi akan soye-soyen zuciyar mu dole mu kaddamar da shi akan kawunan mu baki daya mu jira daga gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda da shi ne za mu yi koyi lau ukun fi kathirin min lamu la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul iman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce domin Allah madaukakin sarki yana so muku imani ne shi yasa ya aiko muku annabi shi yasa ya ajje muku wannan annabin a matsayin ya rinka lura da ku yana dora ku akan tafarki madaidaici ko taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadullu abadan kitab ma in tamassaktum bihima lam tadullu abadan kitaballahi wa itrati ahla baiti ko ko kuma addaitul amana wa nasahtul umma wa taraktuha ala mahajjatin bayda lailuha kana hariha la yadhigu anha illa halik saboda haka dai walakin Allah habbaba ilaikum al-iman Allah madaukakin sarki yace domin ubangiji subhanahu wata'ala ya yana so muku imani wa karraha ilaikum al-kufra kuma ubangiji madaukakin sarki yana ki muku kafirci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa a hadisin Anas ibn Malik wanda Qatada ya karbo daga Anas ibn Malik wanda Imam Ahmad ya kawo cikin Musnad cewa al-islamu alaniya wal imanu fil qalb ko thumma yushiru bi yadihi ila sadrihi salasa marratin summa yaqulu attaqwa hauna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana gaya masa habbai yana cewa al-islamu alaniya shi addinin musulunci shine ayyuka a zahiri sallah zakka azumi zuwa aikin hajji ga wanda ya sami iko da kyawawan ɗabi'u wannan shine musulunci yace shi kuma al-imanu fil qalb yace shi kuma imani wani abu ne wanda yake zuci walakin Allah habbaba ilaykumul imana ubangiji madaukakin sarki yana tsananin so maku ku zama mu'minai wato yana tsananin so maku imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da hannun shi zuwa kirjinsa yace at-taqwa hahuna ma'ana tsoron Allah anan yake tsoron Allah anan yake da yawan malamai sun tafi akan tsoron Allah anan yake yana ishara ne zuwa ga zuci cewa tsoron Allah wani abu ne wanda yake a zuci wasu malamai ko suka ce a'a yana nufin da ya ishara din yana nufin tsoron Allah yana nan waje na duk wani abu tsoron Allah daga ni ya kamata a koya ko kuma wannan kaulin na biyu zai samu karfafa daga ingantaccen hadisin bukhari da mangala sassan yake cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum la ni na fi ku sanin Allah wallahi ni na fi ku tsoron Allah walakin Allah habbaba ilaykum al-imana ubangiji madaukakin sarki yana so muku da ku zama mu'minai ne wa karaha ilaykum al-kufra yana ki muku ku zama kafirai wal fusuqa yana ki muku fita daga da'ar Allah shine shine fisuqu wal isyan Allah madaukakin sarki yana ki muku dukkan saba masa ulaika humur rashidun Allah madaukakin sarki yace to wanda suka zama haka suka zama mu'minai suka bi tafarkin Allah ta'ala suka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zama mu'mini suka kafirci suka ki zama fasikai suka ki saban Allah Allah madaukakin sarki yace ulaika humur rashidun Allah ta'ala yace fadlan min Allah wa ni'ima sai dai kawai shi wannan din fadlan min Allah fadala ce daga Allah fifiko ne daga Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha wato fadala ce zabi ne daga Allah madaukakin sarki ya gyara zuciyar mutum ya maida shi cikakken mumini ya maida shi mutum nagari ya maida shi mai guje makafirci an tambayi sai na umar Allah ya ƙara masa yadda aka ce mutumin da yake ƙin saɓo kwata-kwata baya sha'awa aikata saɓo kwata-kwata a rayuwan shi sannan kuma baya aikatawa da wanda kuma yana aikata saɓo abin yana afwan da wanda kuma yana, yana jin son aikata saɓo zuciyar shi tana son aikata saɓo hawa ɗinsa amma yana fin ƙarfinta baya aikatawa aka tambaye sayyidina umar cikin waɗannan mutanen guda biyu wa ya fi wannan wannan shi kwata-kwata bai sha'awan aikata sabo jibillansa Allah ya halice shi bai sha'awan aikata sabo mumini ne wanda shi bai sha'awan aikata sabo kuma bai aikatawa wannan shi kuma mumini ne zuciyar shi tana bujuro masa da san aikata sabo sai ya fi karfinta ya rinjaye ta wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa kuma sai ya ki aikata sabon aka tambaye sayyidina Umar wanne yafi cikin wa'annan sai ya ce wanda yafi wanda kullun yake fada da zuciyarsa tana son aikata saban shi kuma yana kin yana hana ta aikata saban yace yafi aurin Allah saboda wannan jihadin kokarin yakar zuciya na hana ta aikata saban shi kanshi wani a ibada ne wani jihadi ne wani ƙara samun kusanci da Allah ne subhanahu wa ta'ala ko kuma ma ya zama wato a yayin da yake nufan aikata saban bai aikata ba kuma daga baya nadama ta zo ta lullube shi cikin wannan son da ya aika ko ma ya aikata din daga baya kuma nadama ta lullube shi ko ko kuma a'a bai aikata saban ba amma kuma ya dawo da kanshi yana jin ni ai bana aikata laifi kaza da laifi kaza shine abin da shehu radiyallahu anhu yake kawowa cikin ruhul adam cewa ma'asiyatun turisu ma'asiyatun turisu dhillan khairu wa da'atun turisu kibran sharru dukkan saban da mutum zai aikata daga baya bayan ya aikata ya dawo yayi nadama ya tuba zuwa ga Allah cikakken tuba da sharuɗan tuba to wannan saban shi ya zama masa alkhairi wa da'atun turisu kibran dukkan aikin da'a duk abin da mutum zai aikata na bin Allah da bin manzan Allah ya sa shi jiji da kai ya sa shi girman kai ya sa shi ru'yatul fadli alal gairi ma'ana ya rinka ganin yafi wani shi baya aikata sabo kaza da aikata kaza shehu radiyallahu anhu yace to wannan sharru wannan ya zame wa mutum sharri a rayuwarsa ma'asiyatun turisu dullan khairu wa da'atun turisu kibran sharru fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أو إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ubangiji subhanahu wataala yace wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu idan jama'a guda biyu yanki biyu daga cikin mu'minai iqtatalu suka yaƙe ƙeniya da juna fa aslihu bainahuma to da'ifa ta uku wadda bata cikin fadan to tayi kokari tayi sulhu tsakanin su fa aslihu bainahuma tayi kokarin masu sulhu taga ta daidaita tsakanin su fa in bagat ihdahuma alal ukhra ubangiji subhanahu wataala yace idan wa'innan tsakanin waɗannan ɗa'ifofi guda biyu da suke faɗa da juna sai ɗaya daga cikinsu ana neman masu sulhu sai ta ƙi sai take zalunci ma ɗayar take wuce gona da iri take ƙin sulhun take zaluntan ɗayan a to faqatilul lati tabghi hatta tafi aw ila amrillah Allah madaukakin sarki ce to yayi izini wannan ɗa'ifa ta ukun wadda ba ta cikin faɗan take ƙoƙarin sulhu ta haɗa kai da ɗaya ɗa'ifar a yaƙi ɗaya ɗa'ifar don ta dawo kan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba faƙatilun lati ta bigi ku yaƙi wadda ta yi zalunci ɗin ɗaya ɗa'ifa ɗin jama'an da suka ƙi yadda a sulhun suke yaƙan ɗaya ɓangaren hatta tafi a wila amrillahi har dai ta dawo zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fa in fa'at Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ta yadda ta dawo ta dawo ta bi tafarkin Allah ta bi tafarkin manzan Allah to fa aslihu bainahuma bil adl Allah madaukakin sarki yace to ku kyautata tsakanin su bil adli da adalci wa aqsitu ku yi adalci tsakanin su inna Allah yuhibbul muqsitin domin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son al muqsitina masu adalci wannan ayan a ban sani ba ko lokaci zai bamu zuwa bayanan da suka kunshi ayan aya ce wadda ubangiji subhanahu ta'ala ya saukar da ita malaman malaman a hadisi sun rawaito hadisai ƙarƙashin wannan ayar daban-daban wanda suke nuna su ne sababin nuzul na wato sababin nuzul na ita wannan ayar ɗaya daga cikin asbabun nuzul na ayar shine a hadisin da aka rawaito cewa daga cikin ƙabilun madina ausu da khazraju sun kasance sun taɓa yin faɗa a junansu akan wata mas'ala ta wata mace da mijinta ya hana ta fita zuwa gaida danginta ta aika ma dangin cewa mijinta ya kulle ta a gida ya hana ta fita zuwa wajen danginta daga baya su dangin nata suka zo domin su fitar da ita a dole daga gidan wannan mijin wanda wannan ɗin ya zama musu faɗa a junansu aka kai ƙara wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo ya kirawo su duka tunda mu'minai ne baki ɗaya kuma dama Allah ta'ala kamar da magani a ayan duka Allah ta'ala ya kira su da suna mu'minai manzon Allah sallallahu ya musu sulhu kuma suka karbi sulhun suka karbi wannan sulhu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu to wasu malamai sun ce shine sababin saukar ayar wasu malamai sun ce a sababin saukar ayar kamar yadda shine abin da yafi shahara wannan na biyun da zan faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da musailamatul kazzab wannan wanda ya da'awan annabta yana cikin lokacin tashan da'awarsa ta annabta an nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya riske shi ma'ana ya je inda yake domin su tattauna bayan duk ya nemi yadda za su yi haɗin kai da manzan Allah kamar abin da 'yan siyasa suke cewa maja ko ya nemi a yi maja da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi cewa an nafta a dawo a yi maslaha ko dai a raba biyu ko kuma manzala sallallahu ko kuma ya zama kaman wani mataimakin manzala sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya zama mai jiran gado ko dai wani abu duka manzala sallallahu alaihi wasallam yace duka wannan lamarin ba nawa bane na Allah ne Allah ne ya ga dama ya nada ni kuma gaba ɗaya ƙasa ta Allah ce yana nada wanda ya so to wannan bai masa daɗi ba shi musallamatul kazzab da ya je sai ya sai abubuwansa suka ci gaba ko kuma a wata riwaya shine cewa ba musailamatul kazzab ba wato abdullahi bin ubayy bin salul ra'asul munafiki lokacin da abubuwansa suka yi zafi na kunna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai abubuwa marasa daɗi na nifaq na, na munafinci da yake yi a Madina an nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurinsa to da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ya sai da zai tafi sai ya hau abin hawa sai ya hau jaki jakin shi ya afur da ya tafi da ya isa wurinsa yana tare da mutanensa a zaune da yake lokacin mas'alan tana cikin zafinta sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni ka matsa daga inda nake warin jakinka yana damuna a wata riwaya aka ce jakin ne yayi fitsari sai shi Abdullahi dan Ubay dan Salul sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam warin fitsarin jakinka ya dame mu dan matsa ka bamu waje to anan sai Abdullahi ibn Rawahata ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'iransa Abdullahi ibn Rawaha sai abin bai masa daɗi ba ya ji haushi sai cewa Abdullahi dan Ubay dan Salul ai warin bawalin jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah ya fi ya fi kanshin turaren ka zama alkhairi to sai jama'an da suke kewaye da shi Abdullahi dan Ubay dan Salul ba su ji daɗi ba sai wani ya maida wa Abdullahi bin Rawaha martani sai cikin wanda suka rako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma abin sai dai ya zama kamar tashajur tsakanin su har ta kai wasu sun fara daukan takalma da ice haka suna jifan suna dukan juna sai abin sai ya zama fada a junansu manzo Allah sallallahu alaihi sai ya koma sai ya sa aka kirawo wanda muminai ne na gaskiya cikin su domin ya zo ya zaunar da su ya musu sulhu a tsakani cewa ba abin fada bane gashi gashi da sauransu to wasu malamai sun tafi akan shine dalilin saukar wannan ayar ta wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu to sai dai abin lura babban abin lura a duk da lokaci ya kai amma dai ba damuwa insha Allah za mu karasa jawabin da ayan ta kunsa sai mu bar 'yan uwarta zuwa gobe in yaso sai mu saragowan jawabin da 'yar uwan ayan sai ya zama shine karatunmu da za mu tashi gobe a abin lura a wannan shine ubangiji madaukakin sarki ya kirawo ɗa'ifofi guda biyu hada ɗa'ifan da za a iya kiranta fi'atul bagiya manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kirawo su duka wato ubangiji subhanahu wataala ya kira su mu'minai wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu minal mu'minina ba minal mu'minina wal kafirina ko minal mu'minina wal fasiqina ba a minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ay ihda ta'ifatan al mu'minina kenan fa in bagat ihdahuma ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ولا أمر الله فإن فاءت فأصله بينهما بالأجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين malamai suna kawo wannan ayar a musamman Imam al-Bukhari a Abu Abdullahi al-Bukhari ya kawo wannan ayar a cikin abin da ya shafi maslahan a cikin abin da ya shafi sulhun tsakanin bayan waƙa'iku da aka samu tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu jama'ansa da jama'an mu'awiya wanda a cikinsu aka samu alfi'atul bagiya su ne jama'an mu'awiya ijma'an da kuma jama'an sayyidina ali wanda su ne akan gaskiya kamar yadda ijma'in malaman ahlus sunna wal jama'a to imam bukhari da sauran malamai suna kawo wannan ayar na cewa wannan ayar tana nuna cewa har jama'ar mu'awiya muminai ne kawai inda bambanci yake bangaren Muawiya da bangaren Sayyidina Ali ko bangaren Sayyidina da bangaren Sayyida Aisha wato a Jamal kenan wato ina nufin mas'alan Jamal da Siffin har duka waɗannan jama'o'i guda biyu dukkan su muminai ne ba kafirai cikin su ba fasikai babu abin zagi Allahumma illa kowanne ijtihadi suka yi a cikin abin da suke kai ijtihadin har ya kai su ga abin da ya kai su kuma da yawan su sahabbai ne saboda haka shi kuma mun san ka'idar ijtihadi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man ijtahada wa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa aqta wa man ijtahada fa aqta falahu ajrun wahid saboda haka muawiya ijtihadi yayi kuma ya zama ijtihadin sa akan kuskure ne saboda haka jama'ansa suka zama sune alfi'atul bagiya sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajha ijtihadi yayi kuma ya zama akan daidai muawiya yayi kuskure sayyidina ali yayi daidai amma dukkan su gaba ɗaya cikin su ba wanda zaka ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya maka izinin ka zaga don baki ɗayansu muminai ne baki ɗayansu sahabbai ne ko iya ma dama dai wanda aka fi zagi misali shine mu'awiya a wajen a wajen sura fidawa ko ko da yake su kuma nasibawa suna zagin sayyidina ali da sukar janibinsa cewa ai shi ma gaba ɗaya abin da ya gina akan siyasa ne ba ya gina akan khilafa bane da dai munanan abubuwan da suke faɗi saboda haka dai imamul bukhari ya kawo hadisin sayyidina Hassan ya kawo hadisin sayyidina Hassan wanda Ibn Kathir ya kawo hadisin anan a hadisin Hassan daga sayyidina Abubakar da Siddiq radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana yana khutba yana khutba akan mimbari tare da shi akan mimbarin akwai sayyidina Hassan dan sayyidina Ali radiyallahu anhu anhuma wa karrama wajhahuma sai manzon Allah sallallahu alaihi yana cikin huduban sai ya kalli sayyidina Hassan sai ya kalli sayyidina abin sai ya kalli sauran sahabbai sai ya kalli Hassan sai ya kalli sahabbai a ƙarshe dai sai ya ce wa sahabbai sallallahu alaihi wasallama abin sai yake cewa wannan wannan ɗanawa da kuke gani Hassan aslaha Allahu bihi بين طائفتين عزيمتين ولعل الله تعالى ولعل الله تعالى ان يصلح به بين الفئتين عزيمتين من المسلمين من قال اساسا yace wannan dan nawa da kuke gani ma'ana jikan sa dan sayyida Fatima radiyallahu anha wa alaiha salam man qala asasa yace wannan dan nawa da kuke gani zai zama dalilin sulhun waɗansu manyan jama'u guda biyu musulmai wanda za su yi faɗa da juna shi zai zama dalilin sulhunsu dalilin sulhunsu imam al-bukhari ya kawo wannan a sayihul bukhari ya kawo wannan hadisin kuma ya kafa hujja da shi na cewa to wannan ya nuna cewa dukkan laifin da mutum ya yi a addinin musulunci na kuskure ba zai fi da shi daga da'irar musulunci ba zai fi da shi daga imani ba laifi daban fita daga da'iran imani daban saboda haka mutanen mu'awiya da kuskuren da suka yi da yaƙar sayyidina ali da suka yi da waɗanda aka zubar da jini da sauransu duka ba yana nuna cewa wannan abin da suka shi kenan Allah zai azabtar da su wannan wani abu ne tsakanin Allah da su ko zai azabtar da su ko wani ya samu daman da zai zage su ko ya ci mutuncin su ko ya ce kaza ko ya munanan maganganu duka ba lasisin haka aka bashi ba abin da ya faru tsakanin su kawai ya faru kuma dukkan su Allah madaukakin sarki ya riga ya yafe masahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma haka sayyidina Hassan dan sayyidina Ali mun ga bayan kilafan sayyidina Ali da shekara hudu sayyidina Hassan Allah ya kara masa aminci ya zo ya karɓa khilafa daga mahaifinsa sayyidina Ali ya karasa wata shida wanda suka cike shekara talatin ɗin khalifanci daga baya da kanshi ya zo ya kai ma mu'awiya ya yi sulhu da mu'awiya cewa tunda abin nan ya zama haka maimakon a ta zubar da jinin al'umman musulmi tun da dai maganan kilafa ce da maganan jagorantar al'umman musulmi shi kenan ya bar abin wurin mu'awiya insha Allah da in Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu dora daga kan wannan ayar ba mu kammala ayan ba mun kwana akan ta insha Allah ta'ala gobe za mu tashi wayan tsayi fatani ne lamumin na ta talufa aslihu bainahuma mu karasa ayan da abin da ta kunsa sai kuma mu ci gaba da wucewa cikin abin da tafsirin ya kunsa insha Allah Allah ya datar da mu da daidai ya bamu ikon faɗin daidai ya bamu ikon aikata daidai Allah maɗaukakin sarki ya nisantar da mu da kuskure kuma ya yafe mana kurakuran mu duk abin da aka ji daidai daga Allah ne abin da aka ji kuskure kuma yana daga cikin dama ɗabi'a ɗan adam ya yi kuskure amma Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai yafewa ne Allah ya mana gafara Allah ya yafe mana Allah ya janye mana dukkan wannan musiba da wannan annoba albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma saggir ad-dunya fi a'yunina wa azzinna laka fi qulubina wa fiqna li mardatika wa amtina ala dinika wa ta'atika ya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi al-awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fi al-akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fi al-mala'i al-a'la ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين